أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب ما تنطق به الألسنة باب واتن هذا باب wannan babi ne wanda zai yi magana akan matan tiku bihil alsinat abinda halusta suke huruci da shi wato babin bayani akan aqida kenan abinda yake wajibi ne harasa su su hurta shi wa ta'taqiduhu al-afidatu kuma zukata su kudurce shi shi abinda wannan babi zai bayani zai bayanin zance wanda harasa ke hurtawa sannan kuma zukata suke kudurcewa wato kenan bayani akan aqida kenan to shi na ida fayyacewa ya ce min wajibi umurin diyanat kaga ya fito zubi wato wannan abin da harasa ke hurtawa da shi zukata kuma su kudurce shi shine wajibin al'amuran addinai awo shine wajibin al'amuran addinai kaga min bayaniya wato wani zai bayani akan wani sashe nasu ko da yake bayani gaba ɗaya ba min din bayaniya ce ila bayanin jinsi kuma tana iya zama tabi'idiyya ta nuna sashi to wannan babi zai bayani akan abin da ya kunshi aqida i'tiqadan wa nuqa zai bayyana abin da ya waje baka kudure shi da kuma abin da ya waje baka hurta shi wannan babi ya taru akan aqida dari aqidodin da ya kunsa ciki ne sun kai aqida dari ko fiye da ma haka ko fiye da dari waɗanda sun kasu zuwa kashi uku. Kashi na farko game da abin da ya wajaba a ƙudure a cikin zafin Allah maɗaukacin sarki fi ma ya ji wani lahi Kashi na farko ga abin da ya sahilu yana koruwa ga Allah maɗaukacin sarki. Kashi na uku kuma abin da yana halarta gare shi. Alja'iza su kenan. to sai fara da abin da ta aka ƙiduful afidatu zukata suna kudurta shi sai ce min zalikal imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan al imanu imani bil qalbi da zuciya kai ka rike imani ka cikin zuciya ma'ana imani shine gaskantawa a cikin zuciya ka yadda da Allah guda ne wan nutqu da kuma hurtawa bil lisani da harshe domin zalika shi na cikin waɗannan wajibai na al'amuran addini. Wajibi na dama shi imani ƙaunin bin lisani, wa ikhlasun bil ƙalbi, wa amalun bil jawari, duk ya haɗa. Zance ne da harshe, sannan sai ka ikhlasi da zuciyarka, sannan kuma ka yi aiki da gabanka. Kaga kenan shi imani murakkabi na, yana salasati. Wato daga waɗannan ainihin guda uku. to wannan cewar da ya min zalikal imanu bil qalbi wan nutqu bil lisani to a cikin sa akwai wasu tanbihe tanbihe na farko dai imanin muqallibi kenan ingantacce eh wanda shike ya ratayu ga wani game da imani ne an faɗa mai Allah guda ne shikenan ya yarda ba tare da sanin hujjoji ba bai iya karanto ma qul huwallahu ahad wa ita hujjat tawhidin bai iya faɗa ma cewa inda ba kaza na ba da zai kasance kaza bai iya kawo yawwa zai iya kawo dalili na hankali zai iya kawo dalili na nakali to wannan ya nuna ma kenan da mutum ya yi imani da zuciya kai ya hurta da harshe ne Allah ilaha illallah shi kenan ya yi imani kaga ya nuna imanin mukalle da sahihu kuma wannan shi a kauli mashhuri shi a waton kaulin da jumhurin malamai sun tafi akai na biyu cewa al-imanu bil qalbi wa nutqu bil lisani ya nuna ma cewa kenan da imani da musulunci duk abu guda saboda dama abin da aka ce musulunci shine kaskastar da kai waton kaskastar da kai da kuma jayuwa waton da ma'ana karɓar hukunce-hukunce waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su wannan shi aka ce ma at-tasdib shi aka ce ma al-iman gaskantawa dan haka kenan kowa an kawo hukuncin da muminin nan to shi ma musulmin in ka ce musulmin na kuma ka ce muminin na babu bambanci tsakanin imani da musulunci kenan a wanga ta abinci na shi kenan sannan har yanzu wannan jumlar tashi tana nuna ma a farkon abin da an wajibi gare ka wanda shi a jumhuru ahalar ilmi suke a kai ne cewa ka san Allah maɗa wanda duk su imam malik su imam al'ashari da akan wannan su cewa farko da mutum ya balaga farkon wajibi gare shi to shi san Allah da manzonsa Eh, shi tauhidi kenan saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah kasancewa lallai hakika babu abin bauta da kankanta sai Allah kuma ga wata aya ce wal ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid haka saboda su san cewa shi ubangiji abin bauta ne guda dan haka yace min zalikal imanu bil qalbi wa nutqu bil lisani anna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ilahun abin bauta ne wahidun makadaici ma'ana tilo shi kadai ya kawo al-ismul a'zam saboda shi a cikin kalimar shahada la ilaha illallah saboda da shi ne ake iya shiga musulunci ba ka iya kawo wani suna in ba shi ba ba ka cewa la ilaha illal azizu ko la ilaha illal jabbaru ba ka shiga musulunci haka nan dole sai wannan al'ismul azam shi ne la ilaha illallah shi ɗaya ka shiga shi ɗaya ka shiga mutum kawo kwarai da gaske dole sai ka haɗe shi dalili akan kadaita Allah madaukakin sarki kuma fadar Allah madaukakin sarki fa alam annahu la ilaha illallah kamar da manka ce ijma'i kuma al'umma gaba dai sun yi ijma'i da halshe guda suna cewa la ilaha illallah al-wahid ahad babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai wanda an maka aiki kuma hankali yana tabbatar da wannan saboda inda Allah juna ko sun hiju to da dole sai sun sabani in suka yi sabani in ma duk kowanne manufatai ta cika ko kuma ya zango za manufatai ta cika guda ba ta cika ba duk wanda manufatai ta cika ko duk wanda ya manufatai ba ta cika ba a ga yana ƙasa ya tawaya wanda shi kuma manufatai ta cika a ga shi a cika keke don haka mustahili ne wato a ce Allah maɗaukakin sarki ba gudana ba shi na ce la ilaha gairuhu babu wani abin bauta da cancanta in ba Allah maɗaukacin sarki ba shi ɗai ya cancanci bauta wala shabiha lahu kuma wajibi ne ka kudurta cewa Allah maɗaukakin sarki bai da kama shine ash-shabihu wala nazira lahu kuma Allah maɗaukakin sarki bai da tamka to da ash-shabihu da an-naziru da ire-iren su irin su al-masilu to duk ma'anar su guda asma'un na mutaradifatun sunaye ne masu gudana da juna wannan yana sun shekawa ma hujja da cewa Allah maɗaukakin sarki bai da sarka kamar yadda Allah ya ce laifaka mislihi shay'un walam yakul lahu kufuwan ahad dan inda yana da kamar talikai ne to da bai zama ubangiji maka da shi ba kenan akwai masu kama da shi wala wala da lahu sannan kuma wajibi ne ka kudurci cewa lalle hakika Allah maɗaukakin sarki bai da ɗa balle ya samu wanda zai mai sagarta shi lallabe shi shi mai abu wala wala da lahu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki bai da mahaifi balle a tilasce a sa shi shi da ƙarfi wala sahibata lahu sannan kuma Allah bai da mata balle ta yi mai shagwaba ko kisisina wala sharika lahu kuma Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya a cikin ayyuka ne bai da abokin tarayya sau kuma saboda wancan bayani da mun kai da inda yana da abokin tarayya guda ko biyu ko he da dole sai sun sabani in sun kai sabani kuma dole guda shirin jaya guda kuma shi a gaba walaisa li'awwaliyati ibtida'un sannan kuma wajibi ne ka kudurci cewa lalle haƙiƙa farko laisa bai zama ba li'awwaliyatihi ga rashin farkon Allah madaukakin sarki samu Allah madaukakin sarki ba ta da farko balle shi kasance shi na da farko wala li'akhiriyatihi inqida'un kuma ƙarshe bai zama ga rashin ƙarshen Allah ba shi wajibul wujudi mai tabbatar samuwa ne dan haka wato zama kasancewa shi na da farko ko shi na da ƙarshe mustahili na ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yace huwal awwal wal akhir Allah maɗaukakin sarki shine an na farkon da baya da farko kuma shi an na ƙarshen da babu wani bayan sa wala yablughu kun hasifatihi alwasifuna kuma wajibi ne ka kudurci kaga duk waɗanda abubuwa na waɗanda aka kudurcewa cikin zuciya kuma a hurta da halshe wajibi ne ka kudurta cewa la yablughu kun hasifatihi alwasifuna masu sifantawa ba za su iya kai ga haƙiƙanin sifa Allah maɗaukakin sarki ba ba su risko haƙiƙanin sifa su dai faɗi abin da za su faɗi wal'ajizu an darkil idraki idraku kamar da sayyidina abubakar yace wala yahitu bi amrihi almutafakkiruna masu tunani ba su kewayewa bi amrihi da al'amarin Allah shi ma wajibi ne ka kudurta cikin zuciyarka cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki duk wani tunanin mai tunani bai iya tunanawa shi tunanin shiga ne da Allah madaukakin sarki yake ko al'amarin Allah ba su iya saboda Allah yake kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah shi na cikin al'amari rayawa kashewa girmamawa kaskastawa talautawa wadatawa ga sunan dai ya tabirul mutafakkiruna masu tunani masu lura suna lura da ayatihi da ayoyin Allah matsauhakin sarki na hankali da kuma na shari'a ayoyin Allah wanda an na hankali su ne makhlukai ne al'alamu bi asabi ka ji talikai gaba ɗaya afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat tadiba sammai yadda an kai su to da irin wannan waɗannan su al'aqliya na hankali ayoyi ne kuma na shari'a su ne alqur'ani ne sunnan manzo ne sallallahu alaihi wasallam wala ya tafakkaru fi ma iyati wala ya tafakkaruna ba su tunani fi ma iyati ga hakikanin zatihi zatihi wato masu lura suna lura ne da ayoyi ne kawai amma ba su taya su kama lura da zati ne a a zati ne shi ba su ba su wani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ya ce tafakkaru fi makhluqati fi makhluqatihi wala tafakkaru fi zatihi ku yi tunanin Allah a cikin makhluqai ne kun tunanin makhlukai a halitta Allah maɗaukakin sarki ku jiba yadda ji na sama yadda ya kasai yadda kai ya yi tartibin zaka rayuwa wa fi anfusikum afala tubsiruna amma yace wala ta tafakkaru kada ku yi tunani fi zatihi da zatin Allah maɗaukakin sarki saboda in kun kai haka nan za ku halaka za a wuce gona da iri wala yufiɗuna kuma wajibi ne ka kudurce cewa makhlukai la yufiɗuna ba su kewayewa bishai'in da wani abu min ilmihi daga cikin sannan Allah maɗaukakin sarki komi ba su sani game da ilimin Allah illa bi ma sha'a sai abin da ya so ya san shi su shiya to wannan sai su san shi su ya hada da shi amma ba su iya sanin komi in ba abin da Allah ya san shi su ba wa sai a kursiyi samawati wal arda kursiyin Allah maɗaukakin sarki wa sai a ya yalwaci as-samawati sammai wal arda da kasai ma'ana ya hisu girma hadisi ya taho sammai da kasai gaba ɗai ba su kasance komi ba illa face kamar zobe na wanda an ka jiwa cikin dokar daji ko kuma zobe na wanda an ka jiwa cikin garkuwa girman duk samman gara girman samman gara kasai in ka kwatanta su ga kursi waga kursi na Allah maɗaukakin sarki to yadda kasan ka ɗauki kwabo na ka jiwa cikin daji ka ku ga dajin nan bai kusan akwai wannan kuma to haka kursi haka kursi shi ke game da sammai to kursi an ce jirmun mahsusun wani jiki na wani abu na jiki wanda shi ke mahsusun ana iya tabawa a ji jismun kuma an ce jismun azimun tahta al'arshi wani jiki na mai girma karkashin al'arshi shi haukar sama'i sabiya suna can an wuce sammai bakwai su sai an wuce sammai bakwai sannan a ganin su ya zo daga Ali Musa ya ce annahu lu'lu'atu wani lu'lu'i na da lu'lu'i an kai shi sannan kullu qa'imatin min al-kursi yuduluha mislu samawati as-sab'i wal ardi nasab kafa guda ta wannan kujera kursi dan kursi kamar kujera zaka dauka ta to wannan kafa guda tashi kina da kafa hudu ko ta kafa guda tsawon ta kamar sammai bakwai da kasai bakwai samman nan bakwai da kasai bakwai to ka ko ga kamar an jefa wannan dajin da daji na kafafun ɗaya na shi ba ba wai gangar jikin da abisa wannan kafafun ba hibzuhuma kiyaye su tsare wato samman da kasan wala ya uduhu baina waya Allah ba wani abu na mai nauyi ba a wurin Allah madaukakin sarki wa huwa al-aliyu shine madaukaki da daraja al-azimu ko mai girma al-azimu al-qadr kenan mai girman daraja wanda komi na tsatsa ne an ka ambaci girman Allah maɗaukakin sarki. Ya ce al'alim kuma wajibi na ka ƙudurci cewa daga cikin sunayen Allah akwai al'alim wato masani, wato Allah maɗaukakin sarki ya sifantu da sifa ilimi, sifa ce wadda tanka shi ku bi hal ma'aluma su wal mawjudat. Duk wani abin da aka sani, duk wani samanni suna bayyana da ilimin Allah. Da wani rasashe, da rasashe, da samanni, da ma'alumi duka. suna bayyana ga Allah madaukakin sarki shine ma'ana al-alim alhabiru shi kuma mai labari mai tsinkaya bisa ga kowane irin abu ya san shi ya gane shi yana da labari ne shi ne mushahidin lima gaba wa ma hadara wanda ya ga abin da ya hukur abin da a halarci almudabbiru mai shishirya al'amurra mai tsara al'amura shine almudabbir wanda sai ya tsaya ya shirya kamar yadda yace yudabbiru al'amra Allah yana tsara al'amura ne abinda aka ce ma at-tadbiru shine an-nazaru fi awaqib al-umur abinda sai ka tsaya kai tunani ka shirya saboda ka san yadda abubuwan za su faruwa to Allah al-mudabbiru na duk al'amura ne tsare suke sai ya shirya su ya san yadda za su afkuwa al-qadiru kuma Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne wanda iko ne yana ratayuwa ga dukkanin mumkinatu duk wani mumkini to shi na ƙarƙashin ikon Allah maɗaukakin sarki as-sami'u mai ji ba da kunne ba al-basiru mai gani ba da idanu ba al-aliyu kuma maɗaukaci al-kabiru mai girma to sai mu tashi